الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة هدو hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina a da shekara 1446 wanda ya zo daidai da takwas ga watan goma a gregorian calendar 2024 wannan shine kaset ɗinmu na 120 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim al-badawi allahu yarhamu wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba a muna nan a cikin kitabul juma'a muna nan a cikin kitabul juma'a za mu tahi babu adabi yaumin juma'a babin da ke magana a kan ladubban da ya kamata musulmi ya kiyaye su a ranar juma'a akwai wasu ladubba in dai kai niyyar zuwa sallar juma'a to dole ka kiyayi waɗannan ladubba ɗin ina fata an gane malam abdulazim ya ce yustahabbu li kulli man arada shuhudal juma'ati an so ga dukkanin mutumin da ya yi nufin halartar sallar juma'a an yi amala bi mafi hadihil ahadith ya yi aiki da abubuwan da suka zo a cikin waɗannan hadisan da za mu ambata ina fata an gani an salman al-farisi قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة الأخرى daga salmanul faris ibn al-islam salmanul khair ya ce abi al-islam la abi li siwahu izaftakharu bi qaisin aw tamimin babana shi ne musulunci ba ni da uban da ya fi shi in mutane za su yi alfahari da kabilar su ta kaisu ko tamimu to ni da musulunci zan yi alfahari shi ya mun riga shi ya mun wando shi ya mun takalmi shi ya mun hula ya mun malum malin shi ya mun komai kaji asalin musulmi masu aƙida ta gaskiya kenan salmanin farisi ya ce ba babana mahaifina shi ne musulunci an gane magana da kyau ko saboda mutane ne sun tashi suna ta alfahari da wasu abubuwa shi ya ce shi ba zai alfahari da komai ba in ba addinin allah ba domin da da shi da danginsu da gidansu kafinsu da bautar wuta suke yi shi allah ya tsamar shi kadai babansa shi ne shugaban bautar wutar garinsu wutar da ta yi kusan shekara dubu ba ta taɓa mutuwa ba duk wanda ya taso sai a ce to in wane ya tsoho bai iya mutuwa kai sai ka gaje shi in ya mutu ya kai ta zarci hura ta kawai ake yi a hura ta in ta yi lif kafin ta mutu a sake gangama mata itace kowa ita ya tafi ga ana bautawa a garin to salman farisa a wannan familin ya fito familin da suka gaji kula da bautar wuta amma Allah da ya tahi da shi Allah idan ya so ya tsamar da kai daga bala'i ta inda ba a tsammani Allah zai tsamo ka wallahi sai ga Allah ya tsame Salmanu shi kadai a cikin wannan family ya zama musulmi kafin ma ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka ga irin wahalar da ya sha ya shiga garuruwa ya shiga kasashe da yawa ya yi kiristanci ya yi bautar shanu ya yi ta macizai duk inda ya ji labarin wani addini sai tafi yana lalubar ina annabi muhammadu yake da haka da haka har ya iso garin madinatul munawwara zaga allahu takriman wata sharifa ya gamu da manzan allah manzan allah kuma dama allah ya masa wahayi ya bahi labarin salmanul farisi ranar da suka gamu sai ya ga salmanul farisi yana ta kewaya shi sai ce salmanu so kake kaga hatimin annabta ne sai ya yi masa gadon bayan sai ya ce to duba a gani ni din ne dai karkai kokonto ni ne da gaske ni din ne na san ni kake nema na fata an fahimta to wannan shine Salman al-Farisi ba Farishe ne dan kasar Habasha an gane maganar da ke ko Farisa Faris qala Salman yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yagtasil rajulun yawm al-jum'ati wani mutum ba zai yi wanka ba a ranar juma'a wa ya taɓa haru mastaba amina tuhuri kuma ya yi tsarki gwargwadon iyawarsa malamai suka ce a nan ana nufin ya yi wanka ya tsabtace jikinsa daga duk wata najasa da duk wata shirɓagiya wa yadda min duhunihi sannan ya shafa man shafawar gidansa shine adduhur au ya masu min tibi baitihi ko kuma ya shafa turaren gidan shi samu turarensa kana musulmi a same ka kana da kwalbar turare akalla kwaya biyar ka fesa wancan ka sake daga wancan ka fesa ka sake daga wancan ka fesa ka fito a ji kana wani kalar kamshin da ba a san irinsa ba ka san in ka sa turare kala ɗaya wani zai gane kana fitowa ya ce ai wannan turaren ka ka bani ai amma in ka gwamutsa ka yamutsa ka fito sai ka rikitar da mutane kai wani irin turare ne wannan ka ce a wannan sirro na ne ba ruwanka to da Allah a taimaka mana yace a he ka zo ka yi biyayya tukunna sannan ya dan diga ma nan ko bai sani ba wasu yan naira bakwai bakwai ka samu ko yan naira tamanin tamanin ka hada su su biyar suka zama ɗari uku kawai sai ka batar da lissafi malam kawai an gane ko ai ita kwalliya ba ta bukatar wani kashe kuɗi da yawa an gane magana da ke ko ba wani kashe kuɗi dan yadin ta dan bara soso in dai ka iya karya hura magana ta kare an gane magana mata ne kafin a yi musu kwalliya sai an kar kuɗi a yi kaza a yi kaza amma kai namiji ka samu ɗan yadinka ka samu ‘yar hularka ka samu ɗan mai shafawanka ka samu turarikanka kala bakwai ɗan ɗari biyu da hamsin hamsin ko ɗan ɗari uku uku ka har haɗa ka har haɗa ka yamutsa ka gwamutsa ka fesa in ka fito kawai sai ka ji kawai duk inda ka wurga ana cewa kai wani ya dai gare ka ce alhamdulillah kawai azkar ne da ambatan Allah da wasu 'yan dabarbaru da hikimomi an gane wa yadda min min juhunihi aw yamassu min tibi baitihi ko ya shafa daga turaren gidan shi thumma yakhruju sannan sai ya fito ala yufarriqu bayna thnayn kar ya higa tsakanin mutum biyu mutane suna tafiya kawai ka zo ka bangaji tsakiyar su kawai ka wuce azan ba dadi wasu mutanen kuma suna da wannan wauta kuna tafiya ran abokinka kuna hira kawai sai dai ka zo ya hira tsakiyar ku ya wuce wani ma an kuka wasa ya daka muku za ce da Allah malam ku da Allah ku kauce akan hanya annabi ya ce to karkai haka ma'ana dai karka takalu wasu da rigima ko da fitina ka fito zaka tafi gurin menene gurin ibada sallar juma'a ina fata an gane thumma yusalli ma kutiba lahu sannan ya sallaci abinda Allah ya rubuta mar zai sallata shine na nafilbili kenan ko mun faɗa cewa idan mutum ya zo sallar juma'a zai iya yin menene nafila musamman ko da ana hudu ba wanda mun karanta a baya akwai tahiyyatul masjid wanda kowanne yanayi ba a ba a hana a yi ta ba ko da akwai liman yana halin hudu ba to kai sallolin ka na bilbili thumma yumsitu idza takallama al-imam manzo Allah ya ce sannan mutum ya ja bakinsa yayi shiru lokacin da liman yake ne yake hudu ba shine idza takallama al-imam mutum ba zai yi waɗannan abubuwa ba illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra annabi yace face sai an gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da kuma juma'a mai zuwa duk abin da ya faru da shi tsakanin wannan juma'a guda biyu Allah ya yafe masa inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane to kaga wannan ya nuna falalar da juma'a take da ita jama'a falala juma'a tana da falala don tana gafarta zunubai kuma ya nuna idan mutum yana ya tunkari hanyar ibada to ana bukata ya zama a cikin nutsuwa duk wani abin da zai sa ya takali wani ko ya shiga cikin haƙƙin wani to ya yi ƙoƙari ya kiyaye shi kar ya daya keta alfarmar wannan abu na fata an gane saboda taɓa haƙƙin wani a lokacin da ka tafi ibada na iya jawo ma tasgaro wajen karɓar ibadar na farko saboda ka saba wa Allah akan hanya idan ma ba a ki karɓa maka ba to alal aƙalli za ka samu tawayan lada domin wanda ka takala da rigima sai Allah ya kwashe wani abu ya mika musu a madadin abin da kai musu ina fata an gane don kana so ladan ka ya cika cuf a matsayinka na wanda ka fito ibada to duk abin da ya zama nau'i ne na saban Allah ko nau'i ne na shiga haƙƙin wani ko nau'i ne na cin mutuncin wani to kai kokari ka nisance shi ka fito sallar juma'a ka fito sallar idi ka fito zaka tafi ainihin wato makaranta ka ta fito zaka tafi majalisi zaka tafi daukar karatu duk abin da ka fito wanda yake da alaka da bautar Allah to kar ka yadda akan hanya wata matsala ta same ka na saban Allah jama'a kun bayyana maganar da ke ku ka kauce daga sabawa Allah kuma ka kauce daga shiga haƙƙin wani ina fata an gane sannan wannan hadisin ya nuna mana yadda musulunci ya karantar da tsafta da wanka da kyale-kyale ga ainihin wato abin nan Allah ya ce kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arrizqi kul hiya lil ladina amanu Allah ya ce ce ne musu man harrama zinatan la waye ne ya hana adon Allah eh allati akhraja li ibadihi wanda Allah ya fitar da kayan adan nan dan bayinsa wa tayyibatu min arrizqi kuma wa ya hana cin dadada na halal daga cikin arziki ba wanda ya hana Allah ya ce qul hiya lil ladina amanu ka ce ma da waɗannan arzikin da wannan kayan adon da wannan kayan dadin din na masu imani ne ina fata an fahimci magana sanan hadisi ya tabbata annabi yana cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamala Allah mai kyau ne kyakkyawa ne Allah yana son duk abu mai kyau wanda akwai gaye da kwalliya da ado a cikinsa karka ce inna allaha jamilun yuhibbul jimala a'a in ka ce inna allaha jamilun yuhibbul jimala ka sa wa jimun kasra to kamar ka ce Allah kyakkyawa ne kuma Allah yana son raƙuma inna allaha jamilun yuhibbul ja jamala ina fata an fahimta jamala ne kyau jimal raƙuma ka ji larabci malam harafi ɗaya daga ka canza sai canza ma'ana yasa in baka iya ba karka yadda ka kusawa ayar Allah ko hadisin annabi Muhammad to da yanzu nan zaka wata tabargazar da zaka rubuza abin da kake magana akai kai ka tabo Allah Allah ko ba ruwansa da baka sani ba in ka san baka sani ba waye kusa waye ce ka kusa cikin abu ina fata an gane ya ka bari kai ka sani innama shifa'ul ayyi as-su'al annabi yace warakar jahilci ita ce mutun yayi menene ya yi tambaya innamal ilmu bi ta'allum manzo Allah ya ce ilimi sai an koya ba a yi da ka ina fata an gane sannan wannan hadisi ya nuna mana yadda dan adam ya kamata ya dinga shafa abubuwan kamshi a jikinsa yasa cikin hadisai ingantattu karanta a cikin muwadda ta imamu maliku bukhari da muslim da shawarar da kafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna musallana duk mutumin da ya ci daga wannan bishiyar to kar ya zo masallacin mu wace bishiya ce ita ce bishiyar tafarnuwa ina fata an fahimta sai manzon Allah ya wata magana mai ban sha'awa sai ya ce fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu al-insanu domin mala'iku suna cutuwa daga irin abin da ɗan adam ke cutuwa da shi to a cikin wannan magana akwai ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wannan warin tafarnuwa ya nuna mutane da yawa mafi yawancinsu ba sa san shi haka ne ko ba haka ba yana cutar da su abu na biyu ba ma mutane ba hatta mala'iku da suke halartar majalisosi da masallatai su ma suna cutuwa da warin wannan tafarnuwa to a ƙarƙashin wannan annabi sai ce in ka ci daga wannan bishiya kuma har cin yayi tasiri ta yadda ko zufa ka sa akwai wanda yake mu'amala da tafarnuwa za ga ko zufa ya hada sai ka ji warinta na tashi a jikin shi haka ne wani ko kaki ya tofar ya kaji kakin yana warin tafarnuwa ba laifi tun da magani ce annabi ya faɗi cewa magani ce musulunci ya nuna magani ce amma in ka san kana yawan mu'amalantar ta to ka samu da wani yanayi da zai rage ƙarfinta domin karka cutar da mutane yasa ba laifi ka samu turaruka masu ƙarfi da makilin mai ƙarfi wanda idan za ka fito masallaci ko za ka fito juma'a ko za ka fito kaza ka shafe jikinka ta yadda ba za ka zo ka cutar da wanda kuke sahu tare ba ina fata an gane to haka kuma ko da a ce ba ka da ba ka ma'ana ba ka amfani da tafarnuwa amma Allah ya jarrabe ka da wasu nau'ukan abubuwa da suke sa jikinka na tashi to ka zama mai yawan mu'amaloli da kayan kamshi domin akwai wanda Allah ya jarrabe shi ko warin kashi ko warin fata ko warin zufa ko kaza ko kaza dan yanzu yanzu nan daga ya dan yi wani abu na wahala ya dan yi damshi damshi haka sauka ji wani abu na tashi to duk wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan to gaskiya ya dinga mu'amala da kayan kamshi yana da kyau kwarai da gaske ina fata an gane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musulunci yana buƙatar tsafta saboda mutane za su zo suna sallah tare da kai kuma suna jin kana cutar da su da irin nau'in abin da ke tashi a jikinka to wannan ya nuna kan cewa mutane su dinga a tsaftace jikinsu da kayan kamshi da kayan ainihin wato abin nan sannan wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin yin shiru lokacin da liman yake hutuba ana buƙatar mutum ya ja bakinsa ya shiru ko da wata magana ce mai kyau in ba za ka iya ishara da hannu a galiba to ka ja bakinka kai shiru shine abin da yake domin karanta a baya cewa idan mutum ana sallar juma'a sai wani yana surutu sai ka ce wa wanda ke surutun yi shiru to kai ma ka faro ta to kaga wannan sai ya nuna hatta magana mai kyau wacce take mai ma'ana wacce take ko da za a baka lada a kanta yin ta a halin hudu ba ba daidai ba ne in ba ta zama dole ba ban gane ko kun gane ba wannan kuma ya nuna mana har ila wannan hadisi ya nuna mana muhimmancin sallar juma'a da yadda ake kankare zulubin tsakanin wannan juma'a da waccan juma'a kamar yadda muka amsa wata tambaya sati da ya wuce cewa wasu sun ce hadda manyan zunubai wasu kuma sun ce kaba'ir ne wallahu ta'ala abin sagair ne wallahu ta'ala a'lam wa ana abi sa'id qala man igtasala yawm al-jum'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin in kana indahu thumma ata al-jum'ata falam yatakhatta anaqa an-nasi ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يخرج من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya hada mu da Abu Sa'id a Jannatul Firdaus yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta sala yawmal jumu'ati wanda duk yayi wanka a ranar juma'a to shi yasa akwai hadisai da suka nuna gusulu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli musulmin ko ala kulli mu'talimin malamai sun tattauna akan shin wankan ranar juma'a wajibi ne ko ba wajibi ba sannan sun tattauna akan shin wankan nan na ranar juma'a ne ko na juma'a ne akwai bambanci tsakanin wanka ranar juma'a akwai da kuma wanka domin sallar juma'a bambancin da ke tsakaninsu shi ne yanzu da za ka fito da safe kai ma'aikaci ne ko kuma kana da shago ko kana da rumfar kasuwa karfe tara sai kai wanka ka shafa turare kai komai sai ka fito shagonka kana zaune har lokacin juma'a ya yi shin ka iya tafiya juma'a da wannan wankan ko kuma a'a sai ka sake komawa ka yi wani wanka wanda suka ce sai ka koma ka yi wanka sun ɗauki wankan na sallar juma'a ne don haka ko ɗari kai kafin lokacin juma'a don lokacin juma'a yake ka sake wani wanda kuma suka ɗauka a wankan ana so a yi shi a ranar juma'a ko da kwa da safe ne to su kuma sun tafi akan idan juma'ar ta zo wannan wankan da kai kwaya ɗaya na safe ya halatta maka da hi ka zo kai sallar menene da hi juma'a wanne ne ya fi inganci bari mu tsaya a nan ɗan yi mu ɗan wasa kwakwalwa kaɗan wanne ya fi na na ƙarshen wanda wanda suka ce idan kai in kai da safi hike ne ya wadatar ba sai ka sake ba na ga wani ya ce ba haka bane kace ba haka bane ko oh to na ɗauka kai ka ce ba haka ba eh haka na'am haka haka wannan zai ya ga cewa ya mutum ya yi wanka da safe da safe da yi eh in ya zo zai yi wani aiki misali kafin ya kuma Eh.
wannan lokacin da zai yi zai yi kwari haka to hakan zai yi ba da cewa na biyu suke da na eh cewa zai iya yin wankansa guda ɗaya ya wadatar masa biyu ne ok zai iya sai ya sake wankan juma'a eh sai ya sake wanka kai ka tafi akan wannan to na na Ba- bari ba wannan wayar wanka na farko in mutum yayi shi na mai sauki Ɗinka. yana so ka same shi kar kar a ce ya kubuce maka saboda haka in musulunci yace he ka koma ka sake wani wanka kamar an takura maka Allah ya saka eh sanadiyar he ka koma ka yi wanka kuma ba a so ka rasa sallar juma'a na ta eh bin niyyati so ka yi niyyar wankan juma'a ne kuma da sallar juma'a shikenan in ka fita ka fita kenan malam usmanu eh haka na ibada haka ne ka yi wanka na ibada in ka fito shi kenan ka fito kenan jazakumallahu khaira eh ka tafi a matsayin na juma'a ne ba jazakumallahu khaira eh yawmul juma'a ranar juma'a haka lil juma'a bane kawai ranar juma'an da ya zama kayi wanka to kana tare da dan bauchi kan cewa a bambance tsakanin wankan ibada da wankan al'ada eh to jazakumullahu khairan ala yakub to kai kuma ya anan ma tambaya ka zama dan Najeriya ke amma tambaya baka ba da amsa ba za ka yi tambaya kai ma to bismillah to farko to matambayin shi ne idan ya wanka kan da biyu wani ko kan doron aiki eh sai alwalan ya karye sai alwala ya kare na yaya za ka sake alwala kaje wanka kuma ka sake alwala wancan wankan wancan wankan yana nan eh eh eh eh na'am wa alaikum salam ai ai na na- ni ma na san da zai yi karin bayani amma na muku tambaya eh mm na'am wankan juma'a ba ya fito gaskiya ne akwai kuma wanda zai yi wankan bayan ya yi na tsaftar ya so kuma ya yi niyyar na juma'a ya haɗa biyu ya hada biyu kamar yadda malam Usman dan Bauchi ya faɗa ya bambance tsakanin na al'ada da na ibada na'am to in yi- in yi bayani to masha Allah wallahi duk kun yi kokari duka Allah ya saka muku da alheri kuma wallahi yadda kuka tattauna dinnan haka malamai suka tattauna wasu malamai sun ce ranar juma'a ake yin wankan in kai wankan a ranar juma'a ya wadatar wasu kuma suka ce a'a sai ka ware wankan juma'a daban wankan ranar juma'a daban amma magana mafi inganci da malamai suka yi cikin waɗannan maganganu ko waɗanda malamai madogarar su madogara ce mai kyau amma wacce ta fi kusa da daidai suka ce ɗayan biyu ne ɗayan biyu ne ko dai da ka zo za ka yi wanka ƙarfe tara na safe ka fito ka yi wanka guda biyu kamar yadda malam usman dambauci ya faɗa ka yi wankanka na al'ada da soso da sabulu in ka gama sai ka sake ɗebo ruwa sabo sai kuma ka yi wankan menene ibada wannan wanka ne na juma'arka to in ka yi wannan to in ka fita ko da alwalaka ta karye kamar yadda malam yakubu ya faɗa alwala kaɗai za ka ƙara ɗaurawa ba ka da buƙatar sai ka sake wani menene wani wanka ka fita da fitarka suka ce in ko ba haka ba to za ka iya yin wanka guda ɗaya amma da sharaɗi shine abin da malam ya faɗa shine wanka ne kai don ka fita don harkar gabanka amma ka yi niyyar ya zama wankan menene wankan juma'a na fata an fahimci magana to amma ku lura wankan ibada ko dai ya zama na idi ko ya zama na juma'a ko ya zama na janaba ko na al'ada ko na biki ko na makamancin haka ina fata kun fahimci magana mafi yawancinsu ko ba ka ce dukansu kusan guda ɗaya ne bambancin da ke tsakaninsu ɗan ƙalilan ne kuma ko da ba ka yi amfani da bambancin ba ka yi shi da niyyar wannan wankan na wannan abin ka yi wankan ka yi a ƙarƙashin wannan suka ce mutum ne ya tahi da janaba a jikin shi amma fa ranar menene juma'a ne sai wankan janaba tare da niyyar wannan wankan na menene ya yi dukansu ibada ne kuma wankan kusan siffarsu ɗaya ne na fata an fahimta mutum ne ya tashi zai tafi idi kuma ranar juma'a ne wanda za mu zo mai magana akan idan idi ta hada ranar juma'a sai ya yi wankan idi da ya wankan idi da ya je aka yi idi da shi sai ce hi ba zai dawo gida ba sai an yi sallar menene juma'a shin za a ce sai ya dawo ya sake yin wankan juma'a daban ko kuma wannan wankan na idi ya wadatar masa ya wadatar masa ina fata kuna fahimtar magana kamar yadda idin zai iya dauke masa juma'a ko juma'a ta dauke masa idin ina fata an gane to a ƙarƙashin wannan wannan wanka guda biyu malamai sun ta kaiwa ruwa na in ka je ka duba wancan littafi da na faɗa sannan ka duba zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na al-imam ibn al-qayyim da yazo yayi bayani dalla dalla akan wannan mas'ala haka idan ka zo cikin muwatta ta imam malik za ka ga hadisai da suka zo suke nuna wato wankan juma'a da kuma wankan ranar juma'a abinda ke bambanci tsakaninsu da kuma cewa duk wanda kai da izinin Allah Allah ya karba kuma zai baka lada a kai ina fata an gane a karkashin wannan idan kai wanka rana guda biyu kai daidai kamar yadda muka faɗa da farko haka idan kai wanka guda ɗaya da niyyar cewa wankan juma'a ne tare da cewa da hi zaka fita shago ko office shi ma kai ne ne kai daidai to matsala ta uku shine in kuma kace kai kafi gamsuwa duk ranar juma'a ko da a ce kana da wanka ka fita amma zaka sake dawowa kai wani kintsi na musamman dan ranar juma'a matukar ba zai takura ka kuma magana ta baban nuwayar ba zai sa ka sa- sallar juma'a ta kubuce maka ba domin da ka bari sallar juma'a ta kubuce maka gara ka hakura da wankan ka zo kai sallar juma'ar babu wankan tunda wankan bai hanawa ka sallaci sallar menene rashin wankan ba zai hana ka sallaci sallar juma'ar ba almuhimmin abin da ake bukata shine ka samu sallar juma'ar ina fata an fahimci magana wallahu ta'ala a'ala na wannan wani falala ne na musamman amma wannan ba zai hana ka zo ka kai sallar juma'ar ka ba rahin sa an gane to shine sai yake cewa wanda ya wanka a ranar juma'a sannan ya sanya mafi kyawun tufafin shi a nan kaga aka ce min ahsani thiyabi to gaskiyar magana malamai suka ce yana daga cikin mu- mustahabbi abin da ake so duk ranar juma'a to karka dinga saka kaya wanda za su zama 'yan baraso su ko wanda za ka ga kwalliya su hiba ta ranar juma'a ba shi inda zai je hira ne gudun budurwarsa nan ne zai taɓa ado na fitar hayyaci wani kuma in zai je gaban wani babban mutum ko ba haka ba ko za a je wani taro ko za a je wani biki to nan zai ci ado iya ƙura a daka amma ran juma'a gani yake yi ya ɓata kayan shi akwai wanda suke da wannan tunanin jama'a akwai su to duk wani abin da za ka taɓa ado a kansa malamai suka ce bai kai ranar juma'a ba kuma in ka kuskura har shaidan ya saka ma cewa ranar juma'a ba ita ce ranar da aka fiye taɓa ado ba wallahi ka samu matsala domin nassin aya ya ce ya ayyuhan nasu kudu zinatakum ya bani adama sori kuzu zinatakum inda kulli masjidin ya ku yan adam ka ji fa da Allah ya tashi sai ya dafa duka gaba daya bai ce iya musu duk wani ɗan adam ba ma musulmi kaɗai ba kowa ma Allah ya ce ku riƙe adam ku zuwa ga duk lokacin da za ku je masallaci shi yasa kaga masu zuwa sallar asuba da jallabiya da gajeren wando sai ka ce dan darbu wallahi ku ji tsoron Allah gaskiya ne akwai- ana yi ko ba a yi ana yi yara zama kamar al'ada kowa hadarsa kansa ba hula da wata gaje jallabiya da wata gajeren hannu ko ba haka bane eh duk ta nan nade ba guga haka zai fito wani ma wallahi yana karni saboda an mai da sallah asuba gashi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ce wacce take da falala wanda bi ya same ta a jami'i a ranar yana cikin alfarmar Allah ko ba haka muka karanta ba to amma sai ya ga mutum wai zai fito sallar asuba malam sai ya fito da wata jallabiya hannunta a guntile ta yi squeezing ta baya ta yi sufurin in ka kama ka ja ta haka kana sai gida ga bawo ta yi sama ta yi sufurin to wallahi wannan ba daidai bane Allah ya ce mu riƙi adam yayin zuwa kowanne masallaci don haka wallahi ba laifi ba ne a ran- a sallar asuba ka zuge akwatinka ka fito da gogaggiyar shadda Allah malam gogaggiyar shadda malam ka ware ta ka feshe ta da turare dama ka yi wanka ka zuba ta ka karya hula ka fito kana kamshi ka fesa turare a jikinka ya so idan ka koma za ka kwanta bacci sai ka cire ka rataye in ka tashi daga bacci za ka fita ofis ko kasuwa ko kaza sai ka sake mai da ita sai ka fita amma mutane sun yadda su yi ado zuwa shago haka ne ko ba haka ba sun yadda su taba ado zuwa rumfar kasuwarsu sun yadda su taba ado zuwa duk inda za su je na harkar duniyarsu amma gurin Allah ne mutum zai je wa Allah da jallabiya za ka game da Allah wallahi za ka game da Allah ana ko wani lokaci na na masu kyawun shi da aka wannan yana wannan adon ina saka gida ya ji ƙarshen taron sa wannan zai fita sallah ka ji bayani zuwa wannan ka ji bayani sai ka samu fitowa ka ji bayani to haka ake so kuma tun da abin kirki babu laifi a faɗa ko amma da na banza ne sai mu ce to kar a faɗa a ɗan rufa masa a masa nasiha to Allah shiryar da mu dan haka yake cewa a la yaktasilu rajulun yawmal jumu'ati man yaktasilu yawmal jumu'ati kai wala bisa min ahsani siyabihi ya sanya mafi kyawun tufafin shi wa massa min tibin sannan ya fesa turare inji annabi Muhammadu to bari ka ji saboda kar ka ɗauka dole ne sai annabi ya marmaze ce in kana inda in yana da turaren yanzu sa iya yiwuwa wani muna ta karatun na yanzu tunaninsu ina zai samu kuɗi ya sai turare to sai annabi ya ce in kana da hali in ba ka da hi ba ba dole ba ne to amma duk talaucin yanzu ya kai a ci ba mu da kuɗin sayan turare ko dai daga an taɓa ko ya fito da gaba ya karɓi ƙasa mu ji tsoron Allah wani ku eh ai bai kamata a ce babu da kudin turare ba tunda turaren nan in ka tare masu dan lakatawa akan hannun nan an ɗari biyun ka malam usman ya ishe ka eh yauwa na ɗuri ma kenan na ba irin mai hawa kan mutane ba eh akwai wani turare wanda wanda na yi shi ba zan faɗi sunan turaren ba don karkubin dariya malam in na fesa turaren nan ni kaina sai na wuni ina ciwon kai wallahi ban gano turaren ne yake samun ciwon kai ba sai daga baya ga araha sai karfin bala'i ina saka shi kaina zai kaɗa ni ma duk wanda kuma ya ji kanshin nan to ta sai a hankali a ranar sai daga baya Allah ya ankarar da ni fa wannan turaren shi ke saka min ciwon kai sai na watsar da shi kawai ga kuma wasu turare za a gan su da kamar masu sauki ranar karfin bala'i to da Allah ya taka tsantsan da irin wannan yana hawa kai da yawa akwai wanda ƙanshinsa bai ɓacewa da wuri amma yana da ƙanshi kada ran kada to annabi ya ce inda hali don haka da inda hali gaskiyar magana ka saya shi yasa fa annabi ya ce kyauta guda biyu ba a mai da ita ku lura ku du- ku dubi yadda annabi ke sauƙaƙa mana abubuwa ina waɗanda idan an zo za a lakata musu turare sai ta ba ba- ba na bukata ba annabi ya hana kyauta guda biyu annabi ya ce kar a yi maka ki karɓa sai ta in ya tabbata kai akwalan mutum ne ka san akwai akwaloli a cikin mutane yadda akwai akwalar mashin akwai akwalar mota dan abu kalilan zai sa ta rikice ko ko akwalar rediyo ko akwalar waya dan abu kalilan zai sa ta rikice to a cikin mutane ma akwai akwaloli kana dan lakata masa turaren nan in yayi haka ana jima ya daga jafara atishawa kyat ya fara atishawa shi hancinsa bai karbar bakon abu daga ya karba to zai birkice maka to in ka san haka kake to musulunci ya maka uzuri amma in dai ba haka ba a ce maka malam ga turare barin dan lakata ma ka ce a'a annabi ya hana wannan ba a mai da kyautar turare ku ji- ku ji wannan na wannan gaskiya ni ina daga cikin wanda ba na karɓar da ina sanin ta aisha kai ma akwalan ne kenan kwamanda kwamanda ya ce shi ma yana ciki ba ya karɓa in aka yi masa yanzu da zai hawa ta shawa to ka san ko a abinci akwai akwalolin mutane akwai wanda ba akwala ba wani na rantse da Allah in za ku haɗa wace da shinkafa da tuwo da miyar kuka duk ku gwamutsa ya zauna ya ci in ya ci ba abin da zai same shi wani kuma daga ya dan ci bakon abu wanda bai saba ci a cikinsa ba yanzu nan sai gudawa sai ciwon ciki sai murɗa to kaga wannan idan ya zo gida kai masa bismillah ya ce a alhaji da Allah ya mun afuwa to karka zarge shi in kuma kai aka matsa ma ka ce alhaji wallahi ina da matsalar ciki ne daga na dan ci abin da ban saba ba yanzu yanzu zan rikici to kai kuma in mutum ya faɗa ma haka ka ji tsoron Allah ka hakura karka ce dole sai ya ci dan akwai wanda aka yi mar irin wannan jama'a ya zo aka hana shi abin da ya ce shi ba zai iya ci ba in ya ci akwai matsala suka matsa mar wallahi a daga gurin sai asibiti aka tafi da shi so mutane suna da ɗabi'u yanayi da kowa Allah ya halice shi so in ka san kana da irin wannan matsalar to karka karba amma in baka da ita sunna ne idan aka ma kyautar turare ka karba kuma kyautar turare yana daga cikin sunnar annabi Muhammad kuma ina so ku sani turare yana daga cikin abin da annabi ke so domin yana faɗa cewa hubbiba min duniya kuma tiba wan nisa daga cikin abin da Allah ya sa min son su shine mata na na aure da kuma turare haka annabi ya faɗa annabi yana son turare jama'a ku duba da ya annabi kamshi jikinsa yake amma tare da haka sai ya sa turare na fata an fahimci magana sai ya sa turare saboda haka ana bukatar wannan amma in kana da matsala to karka matsa wa kanka musulunci bai yadda da wannan ba sannan kyauta ta biyu da musulunci yace kar a ma ita ka ki karba shine kyautar fulo ka fulo ba wanda yace wai kudi a kudi ka ai kudi ka ai ai ba ya an jawo mutum hadisi ba da gudu shi kan zai karba ina fata an fahimta so in aka baka kyautar fulo ka zo gida ka zauna sai wa- ma- a- mai gidan ya ce to ga dan fulo dingino mana karka ce a ba shi ba shi kawai ba damuwa ba da a a karka faɗi wannan annabi baya son haka annabi ya hana ba a mai da kyautar fulo in an baka fulo in na j- kishin gida ne ka kishin gida in na dogaruwa da jikin bango ka dogara in na sawa ka tasa kai ne ka saka karka ce a a sunna ta sunnantar da karɓar kyautar waɗannan abubuwan guda biyu na fata an gane Ora ka ba su tallan turare in dai ka san baka da matsala ya ce maka malam ga dan turare mana dan abin nan kika ce bismillah aka tama kaya aiki da sunna ka je gidan wani ya dauko kwalbar turare ya dawo daga Saudiya ko ya dawo daga Umara ko ya yi tafiya zuwa China ya so irin turaren Laraba ne ya baka kwalba daya karbi sunna ne sannan ka sani sai wata laruka ka saka a jakarka kana bawa mutane in kai haka kayi aiki da sunnar manzon Allah amma ko kun san wani abu da yake faruwa ko kun san yanzu wannan sunnar manyan masu kuɗi sun fi aiki da ita yawanci manyan nan eh ka gani to wallahi sunna ne Allah ya saka masa da alheri sunna ne manyan mutanen nan in ka je gidansu ko ka je mitin da su ko ka je ziyara ko suka zo maka wallahi daga cikin manyan kyautar su shine turare wani turaren aka baka in ka je ko ka ji kudin sa sai ka hankalinka sai ya tashi yanzu haka akwai turaren da wasu mutane suka ban sun kare ina ta neman turarukan nan wallahi na rasa su saboda kyawunsu da ƙamshinsu mana ba ƙanshi na daga hankali ba ga kuma rike jiki to yanzu kan sun rike wannan suna amma mu kan talaka mu watsar da ita na'am kace mene ba wani masallaci da mutum sallah eh in har ya zo da yi sallah eh sai ya kuma kaya shi sha to wallahi sunna ne da haka muna yara ba mu ji ba sosai ba sai zai cewa yara kanan sai an yi cunkoso zuwa cikin gaba zaun gaba saboda wannan turaren da yake fesawa a gani wani lokacin ka zai kudin tsanin ka eh sai dan gyafa ma sai kaji ka baje kawai ka- ka washi to Allah shirye da mu so yana da matukar muhimmanci aiki da turare kun ji dai ga hadisai suna ta nuna mana haka annabi ya ce in kana da shi thumma atal juma'ata manzo Allah yace sannan mutum ya zo juma'a falam yatakhadda anaqan nas bai tsallaka wuyayen mutane ba shine abu na biyu da annabi ya hana idan mutum zai tafi ibada na farko wancan shine shiga tsakanin mutane guda biyu suna halin tafiya na farko na biyu shine ka zo ka daga kofar can misali saho ya je kusan tsakiyar masallaci kai kuma kana so he ka zo gaba sai kai ta tsallaka wuyayen mutane wannan ba daidai bane domin wani lokaci daga cikin abin da wani yake kuma sai Allah ya sanya wannan ɗabi'ar yawanci tana fusata mutane in kana zaune sai ka ji wani ya tsallako da kafa ta samanka wallahi sai ka ji ranka ya ɓaci yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to sun dama annabi ya hana ba a bukata sai kuma ɗabi'ar ta zama tana daga cikin abin da take fusata mutane a malami ba ba malami kai kuma daga an ce abin yana bata mutane rai sai ka fusgo kafar kuma wai ya halatta ka fusgo kafarsa a malami amma an kare ya tsallaka ka ka fusgo shi mu gani in za ka iya fusgo eh ɗabi'a ce gaskiya wanda mutane ba sa santa yawanci za a ga mutum aka masa ransa yana ɓaci to dama annabi ya hana saboda ka in ka zo ka nemi guri ka zauna ba kuma ta ba a cikin suratul hashiri tafsirin mu na suratul hashiri karkashin tafsirin ayar idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum suratul hashiri ne ko shek eh ashirin ne ko dai ashirin ne ka tabbatar mujadala ne wa yawwa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum mun kawo wani hadisi in ba ku manta ba ku je ku bi tafsirin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace wasu mutane guda uku ne suka taho majalisi daya da yazo sai ya nemi mutane su buɗa masa wannan shine abin da ya halatta idan ka zo karka tsallaka wuyan mutane gafa mutum ta baya in yawayo ka ce da Allah dan buɗa mun zan dan wuce sai ga mutum cikin girmamawa ya buɗa ma haka ne ko ba haka ba in ka yi gaba ka wuce he ka dan taba ɗayan ma sai da Allah dan wutan nake so in ta dan buɗa mun ma sai ga ya buɗa ma ka wuce to wannan shine daidai eh in ba juma'a bane ba tunda ba ba ba ba a so ai magana to wannan da yazo na farko shi haka yayi da ya zo sai bai nemi excuse ɗin mutane su ɗan buɗa mar ya shiga suka buɗa masa sai ya shiga ɗaya da ya zo sai ya ji kunyar ya ce mutane su buɗa mar sai ya sami inda ba mutum sai shi kuma ya me ya zauna a gurin ɗaya da ya leko ya ga jama'a sun yi yawa shi bai taɓa mutane ce su buɗa mar ba shi bai nemi gudun zama ba sai ya juya abin shi sai annabi ya ce annabi ne a majalisar sai annabi ya ce mutane guda uku sun zo ya ce na farko ya buƙaci a buɗa masa an buɗa masa ya zauna Allah ya buɗa masa shi ma ina fata an fahimci magana na biyu ya zo ya ji kunyar ya ce mutane su buɗa mar sai da mu guri ya zauna Allah shi ma ya ji kunyar shi na uku da ya zo bai ce a buɗa mar ba bai nemi guri ya zauna ba ya juya baya shi ma Allah ya juya masa baya haka manzan Allah ya fara na fata kun bayanci magana so daga cikin ladabi na majalisi in ka zo musamman majalisin ilimi ko majalisin da ake mitin wani abu ne mai kyau wanda ba na haramun ba ɗayan biyun nan za ka yi in ka ga akwai halin ka buƙaci excuse a buɗa ma ka yi gaba babu laifi ka yi haka amma kar ka tsallaka wuyayen mutane in ka ga kana jin kunyar ka ce a buɗa ma kar mutane su ga ka takura su ka nemi guri to ka zauna amma kar ka juya baya kar ka juya baya saboda wannan hadisin zai iya aiki akan mutum da ma ina fata an fahimci magana to shine annan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa falam yataqatta anaqan nas bai tsallaka wuyayen mutane ba thumma sallama kataballahu lahu sannan sai sallaci gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ne ya rubuta masa shi ne na nafilfili sun ma'ansata sannan ya ja baki ya yi shiru idan kharaja imamuhu lokacin da limaminsa ya fito yana kutuba hatta ya furu ga min salatihi har san da aka gama sallah sai annabi ya ce to kanat kafaratan lima bainahuma wa bainal juma'ati allati qablaha to wannan juma'ar za ta zamanto masa kafara tsakaninta da juma'ar da ta gabace ta dama ka zo wancan satin sai wannan satin ma ka zo to duk abin da ka yi a wannan tsakanin Allah ya yafe maka ina fata an fahimci magana to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula na to Allah ya sa akwai amsa eh ko da a wajen masallaci ne domin akwai tattaunawa tsakanin cewa shin harabar masallaci masallaci ne magana mafi inganci shine harabar masallaci masallaci ne shine magana mafi inganci amma akwai tattaunawar malamai mai tsayi akan akai sannan harabar nan in dai muryar liman tana isa to ba sai an kewaye ta da katanga ko gini ba inda duk mutane suke sahu sunansa harabar masallaci haka malamai suka ce to shi- duk hukuncin da ya shafi masallaci to shi ma ya shafi wannan menene wannan haraba saboda haka yadda ba a so ka tsallaka wuyayen mutane a cikin masallaci haka kuma ba a so ka tsallaka wuyansu a wajen masallaci ina fata an gane wannan shine a takaice bari mu karasa wannan hadisin sai mu tsaya وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المحجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي كو يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة na fata an gane wannan hadisin kuma daga Abu Huraira Allah ya hada mu da shi a jannatul Firdaus Abu Huraira yake cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kana yawmul jumu'ati idan aka ce yau ranar juma'a ce kana ala kulli babin min abwabil masjid mala'ikatu Allahu akbar duk wata kofa da ka sani ta masallaci ta haraba ko ta kwariyar masallaci mala'iku ne su tsaya a bakin wannan kofar kai wato musulmi Allah ya masa daraja mara ana daukar rankon ina fata fahimta mala'iku ne akan kowace kofa daga cikin kofofin masallatan ta kudu da ta arewa ta gabar ta yamma ko ina yaktubuna nasa shine abinda malam aminu ya faɗa annabi yace suna ɗaukar roll call suna rubuta sunayen mutane ala qadri manazilihim gwargwadon matsayin kowa gwargwadon matsayin kowa annabi yace al-awwal fal-awwal daya bayan daya one by one al'awwal fal'awwal one by one ɗaya bayan ɗaya fa'iza jalasar imamu to daga liman ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya nemi guri ya zauna ɗawa wasu hufa annabi ya ce sai su naɗe takaddun ɗaukar roll call ɗin nan ɗaukar sunayen na fata an fahimta sai su naɗe rijistar su naɗe wannan takarda waja'u yastami'una dhikra manzo Allah yace sai su zo su ma suna sauraron wa'azin da liman yake shi ne yace limamai Allah ya musu baiwa malam a ce mala'ika zai tsaya ya ji wa'azin ka kai kai ma ku Allah ya maka martaba Allah ka kara mana martaba malam Allah ka karba mana wannan ayyuka malam Allah ka karba mana annabi yace sai su zo su nade takaddar tun da an ce idan ana hudu ba kowa ya shiru ya bar wani abu to su ma sai su naɗe takardarsu su daina komai sai su zo su tsatsaya suna sauraron wa'azin lima ɗaya wasu hufa wa ja'u yastami'una dhikra sai annabi ya ce wa masalul muhajjiri misalin wanda ya yi sammakon tafiya masallaci a wata ruwaya ya ce wanda ya zo a sa'a ta farko ba na suna cikin ‘yan sahu-sahun farko-farko ko shi ne akwai wanda za a ga sun zo nan masallacin jama'a suna jira ma ba a ma buɗe masallacin ba haka da kuma haka karfe goma da rabi wani karfe sha ɗaya wani sha ɗaya da rabi ya zo ya tsaya yana jira a ma buɗe masallacin ya fara faɗowa ciki to irinsu annabi ke magana a wannan gurin annabi ya ce misalin wanda ya sammako ya zo da wuri kallabi yuhudi buduna za a ba ladan wanda ya danna rakumi ya yanka shi ya rabar da naman sadaka saboda ya zo da wuri haka rakumi yanzu kowane kwaɗi ya haura miliyan ɗaya da rabi a yabo kusan miliyan biyu ne na fata an fahimta to duk juma'a idan ka buga sammako in ji annabi muhammadu za a baka ladan wanda ya yanka raƙumin miliyan biyu ya rabar da shi sadaka fi sabilillah ka ga baka da kwandala amma ka yi sadakar da awunin ba kowa ne zai iya yin ta ba ai malamin ai mun bar abubuwan lada ma da muna nan muna ta muna ta kwamato akan wasu abubuwa ga abubuwan alheri mutane ba sa sani wani ba zai taho masallacin ba sai ya ji liman ya fara hudu ba wannan mai kokarin kenan ba shi zai zo ya ji hudubar liman ne daga ya ja fara huduba sai ya taho da gudu wani ba zai taho ba ma sai ya ji Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha bai taho da gudu za a tada iqama za ka zo ka ji sakamakon ka yanzu a hadisi ni ba ni zan faɗa maka matsayin ka ba na ba su ga masallaci Allah ya sauwaye yan dukan bodi ko ta sun makallabi yuhudi bakara wanda ya zo a bayan waɗannan na farkon sali sahu na hudu na biyar na shida na bakwai wannan tsakanin shi kuma za a ba ladan wanda ya yanka narkeken bujini na dubu ɗari biyar dubu ɗari bakwai ko sama da haka ya yi sadakarsa an gani shi ma miliyan ɗaya yanzu ko shi ma kai miliyan ɗaya yanzu ta ثم كالذي يهدي الكبش a wata ruwaya annabi yace al-aqrana wanda yazo a bayan wannan misali wanda suke sahun kusa da karshe-karshen ƙwaryar masallaci ina fata an fahimta wanda suka zo a san sahun baya-baya haka masallaci ya kusa cika shi kuma za a ba hiladan wanda ya yanka rago narkeke rago irin masu murɗaɗɗin kahon hunan nan annabi yace shi kuma za a ba hiladan wanda ya saya yanka ya raba wa mutane sadaka sun makallabi yuhudi da jaja to sannan yan dukan bodi da jimala aminu wanda su suna can waje suna can wannan yana makala a can wannan yana makala amma dai ya zo yana cin hudu ba yauwa koyi eh ba mu zo kan koyin ba ai yanzu muna kan da jaja ne yawwa to shi za a ba shi ladan wanda ya sayi kaza wala abdullahi wannan gobrawa ne ku wanda shi kuma ya sayi kaza ya yanka ya ba mutum uku suka cinye dan kaza ba ta kosar da sama da mutum uku ba kai ni yanzu ma ne zuciya ni ma zan cinye ta billahi lillahi eh in ka zuciya kaza har wani abu ne sai na zaka faffalla kashin malan ka watsar da shi to thumma kallazi yuhdil baydata to sai na ƙarshe su ne wanda ya sun ji an tada ikama za su rugo da gudu sai ya ji ladan yana ikama sannan zai jawo butar alwala ya shiga ban ɗaki a guje ya fito da gudu na fata an fahimci magana to wannan shi kuma za a ba ladan wanda ya dafa kwai ya yi sadaka da shi wannan hadisin ko ba komai ya nuna mana falala da alherin sammako zuwa masallacin juma'a yawwa ka yi sammako ka zo da wuri idan kai na filfilinka kamar yadda muka faɗa a hadisin baya sun masallama ku ci balahu kai sallaci iya abin da Allah ya rubuta ma sai ka ɗauki ƙur'ani sai kai ta karatun ƙur'ani ko kuma ka riƙe tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wanda mun karanta a baya annabi yace duk mutumin da yake wannan tasbihin babu hi babu bala'in duniya da lahira ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na fata an fahimci magana da sauran tasbihai da tahalilai da wasu zikirori na Allah ka dinga yin su dan neman yaya matsala eh ga Allah ya taimake ka wallahi kana fita sai ka ji alherin Allah ya same ka malam ka gwada wannan na wata ɗaya wallahi ina maka alkawari in Allah da sai kaga rayuwarka ta canza ka yi sati hudu kullum juma'a in baka samu sahun farko baka samu na biyu ka gani akwai waɗanda na sani bayan Allah ne a masallacin nan yanzu ma ina kallon fuskokin wasu duk lokacin da aka taran juma'a ne in dai muka zo su muke gani a gaba gaban nan malam wasu a jikin filin nan wasu a tanan wasu a tanan haka to wallahi alherin Allah ya kai wa irin waɗannan mutane yana da matukar muhimmanci musamman wanda yake da dama akwai wanda zaka samu dan kasuwa ne amma maganar gaskiya kasuwancin nan ba shi yake gudanar da shi ba, wai yaransa ne suke gudanarwa haka ne ko ba haka ba ka bar su ka taho tun da ka san ba matsala ka saita abubuwanka akwai wanda harkar sama bata shafi harkar aikin gwamnati ba bata shafi harkar kasuwanci ba harka ce wanda idan ya je awa ɗaya ya gama da ita ka yi ƙoƙari ka laukari ba irin wannan alheri akwai wanda ba su da ɗawainiyoyi da yawa a kansu eh to in Allah ya taimake ka don wasu tsakanin da Allah dole a yi musu uzuri yanayin aikinsu da yanayin harkokinsu shine bai ba su damar su samu haka amma akwai wanda Allah ya ba su damammaki da za su yi wannan to wanda Allah ya ba shi dama a kai ne oga a guri in ka sai ta komai kana iya tafiya masallacin ka baka da matsala kai san mako ka zo masallaci a a kasuwar ka ka sai ta yaran ka su suke karba su suke rubuta rasi su suke kaza su suke kaza duk komai ka sai ta kai san mako ka tafi masallaci ka zo kai wa ad- kasuwar addu'a kai wa yaran addu'a to wannan shine abin da in mutane suka kula da shi to da izinin Allah Allah zai dinga yayi musu matsalolinsu kuma zai dinga karba musu ibadansu muna addu'a Allah ya karba mana ibadan Allah ya yayi mana matsalolinmu Allah kuma ya jikan mu duniya da lahira akwai asibitin Madina na Alhaji Awwal a Madina Eye Specialist and Diagnosis Center sun saba kawo taimakon su na 10000 every month to wannan watan ma gahi sun kawo muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljannar firdausi akwai mutane da suke bukatar addu'o'i cikin al'amuran rayuwa da harkokinsu na? to ba za a kira sallan yin su sai mu haɗa gaba ɗaya sai mai addu'a Allah ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai sati mai zuwa za mu ɗora insha Allah na bismillah malam Oh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم.
الله أكبر son zan yi tambaya ne to dangane da sauraron hudu na'am yayin social media da hizba eh za mu zo mu magana akai ai har da ma da yan askarawa da waye waye ba su zo su wani sati ne mu bari wani sati za ta fi shiga yadda ya kamata eh insha Allah na'am
أشهد أن shaɗa محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة